أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة ita wannan sura ana ce mata suratul qari'a dama kamar da aka sani shi annabi sallallahu alaihi wasallam shine yakan ba surorin suna ko da yake sai baya gare shi aka hada alqur'anin amma dai shi ba kowace sura suna annabi yake bata shi ya sa mata suna alqari'a kuma kowanne sura ana ba shi suna mafi yawa daidai abin da ake karantarwa a cikin wannan sura din wannan ma dai an ji ƙari'a din shi ne aka fara karantawa mun yi surori da yawa irinsu kama suratul waqi'a ko suratul najmi to daidai da su ne aka fara tana da ayoyi guda goma sha ɗaya a makka aka sauke ta makiya ce tana farawa da bismillahir rahmanir rahim alqari'a Allah ya ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam mai kwankwasa malqari'a ko kun san mai kwankwasa wato qara'a bil aini daban qara'a bil ham bil ham bil hamz wato daban idan yazo qara'a aka sa ainun wato kwankwasawa asalinsa a lugan larabawa kamar dai a tarik ne a tarik an zance mun karanta wasama'i wa tarik to asalin ƙari'a kamar a tarik ne kamar baƙo idan ya shigo da dare kaga zai kunkusa kofa kwam kwam kwam sai a ce kara albab kara albab ya kunkusa kofa to haka sai aka yi isti'aransa ko istiqaqinsa ga ko ba bako ba idan mutum yayi kunkusa kofa kwam kwam kwam kamar dakka ne na kunkusa to wannan kamar abu wanda zai zaka ji kukansa da karfi da karfi ce kaza to shine ƙari'a Allah ce mai kwankwasa kun san mai kwankwasa wa ma adraka mal qari'a ya rasulullah waye sanar da kai mai kwankwasa din nan in ba ni ba ina sanar da kai kuma duk wanda ya san ta ji labarin ta ita qari'a din to wuri na ne zai ji ta inji Allah wato suna ne na da yake abin ba ya fito bane a fili amma dai za a yi mana bayanin abin da ake nufi amma dai suna ne na kiyama ranar da za a tashi din nan tana da sunaye da yawa ita ce alhaka ita ce asaha tana da sunaye da yawa wanda dai rikicinta nan dai yana da yawa akwai tashi hankali ranar kuma ranar ce ake so mu yi mata shiri tukuna kam ta zo shi ne ake gaya mana ita sunayenta yana da yawa nan da mun ji Allah ya ba ta alƙari'a saboda tana ƙunƙwasa hankalin mutane domin da shi israfil din nan ya ƙonƙasa eh, wannan mabusassan nan ya yi fuɗin nan ya ƙonƙasa kakakaf to sai ga yau mutarauna ta zahalu kullu murdi'atin amma ardat نعم وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد كما الله شي ودي haka sai da yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim kaji abinda Allah ya bata suna a can zalzala shi yasa ma karanta sura a baya iza zulzilatil ardu zilzalaha ranar akwai tashi hankali ba idan israfilu yayi busa din nan mai ciki in ji Allah sai ta haɓarin cikinta ba, kawai tashi hankali. Dukkanin wata mata mai shayar da mama, ka ji uwa da ɗanta, lace wallahi za ta yi da ɗa, ta gudu, kuma ta hashin hankali. Ya maje ba zu ya mudu, ya ya muju fi ba zai, alƙariya tu malƙariya, ma'adara ka malƙariya.
يوم يكون الناس كالفراش المبثوث yau mai kunun nasu kalfarashil mabthus Allah ya ce ba ku santa ba ko ya rasulallah ka gaya musu mana wato sai aka yi masa wasali sama shi yau madin saboda kula da abin da a karanto a baya yau mai kunun nasu rana ce ba gaya musu ya rasulallah rana ce wadda mutane za su koma kalfarashil mabsus yadda ka san fari ƙananan farin nan da suka warwatse a wani sura kanan jaradul muntashir yadda ka san fari wato kamar dai singe yadda kaga singe yana fitowa daga cikin ramu cikin ƙasa lokacin da aka yi ruwan sama din nan na farkon damina masu yawa kaga wannan shi fito ya muju fi badin wannan ya bugi wannan wannan ya kabri wannan wannan ya faɗi ce wallahi haka za mu yi ƙari'a ɗin nan da ake magana rana ce wadda mutane za su fito daga cikin kaburuka kalfarashin mabsut yanda ka san fari wanda suke fitowa suna turan juna dan fari suka yi yawa musamman eh, irin farin nan na musiba wanda eh, Allah sarki yanzu sun dai muna kaɗan irin na daɗi nan da ake wanda suke canye kayan amfanin gona yanzu sai dai a yi tsuntsaye amma da sadda ana yin su nan in farin nan suka fara fitowa in ka ga yadda suke dandazo نعم to abin ba sha'awa ce to haka za mu yi in ma dai ba a gane wannan ba to ai dai mun san singe yadda ke fitowa Na'am.
to yadda ake fitowa din haka da mu dinga fitowa cikin kabaruka wannan ya kauri wannan wannan ya kauri wannan mun ji dai mun karanta a baya yau eh, yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani li kulli imrin minhum yawma idhin sha'anun yughni kowa ta kansa yake yi ranar ba ruwan kowa da kowa tunda tare da aljanu ma muke da dabbobi kowa ta kansa yake yi saboda tashin hankali wannan wannan rana din wa yakunu nazu kal farashil mabthus وتكون الجبال كالعهن المنفوش wa takunu aljibalu kal ihnil manfush kuma ranar fa duwatsun da muke gani masu dan karan karfi wanda lokacin da kafurai suka yi girman kai gaban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aka gaya musu cewa za a tayar da su suka zo gaban annabi eh, da kashi wanda ya zama gari suna marmasawa kura tana tashi ha ba Muhammadu ka ji tsoron Allah a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman inna lamabuthuna khalqan jadidan abinda Allah ya ba su amsa ku ku- kunu hijaratan aw hadidan ku zama duwatsu ko karafa to an ba da misali da duwatsu ne saboda taurin dutse kuma kowannen wannan da ya san dutse yana da tauri نعم har dai waɗansu da yake duwatsu ma hawa hawa ne to kowanne dai wanda yafi kowanne dutse tauri din to ranar takunul jibalu kalinil manfush Allah ya ce duwatsu za su koma inda ka san suf gashi ihin wato gashi ne na dabba eh, irin gashin nan mai taushi irin dabbobin na masu gashi duguzun wanda mafi yawa da ana ɗiban su ana shimfiɗu masu taushi na'am irin su kafe kafe ɗin nan da sauran shimfiɗu masu taushi da su ake yi to in ma dai mu gane wannan ba to sai mu ar- mu ari wato kalimar ga hausa an ba haka ba ne amma aro ne sai mu ce mata kamar auduga kaɗaɗɗiya na'am
ta kullu jibalu kal ihnil manfush ranar eh, duwar wasu duk ƙarfin nan saboda tashin hankali za su koma yadda ka san gashi ne kakke wanda aka kaɗe ko kuma kamar auduga wanda aka kaɗe ana zancen a a yi sutura da ita an kaɗe ta ta yi taushi ɗin nan to ranar haka duwar wasu za su koma آه، can آه، من سر الجبال فتر الله hamidatan za mu kawar da ƙasa eh, za mu kawar da duwatsu ƙasar ma mu kawar da ita Ah, wani wuri kuma Allah yake ce wa tasirul jibalu sayran duwar za su dinga tafiya su kau shine sai Allah ya ce kai rana fa la la tarafiya iwajan wala amtan Na'am.
zaka ga duniya komiya koma safsafan safsafan fili lebur duk de- dogayen ginin nan da muke yi ba su an narkar da su duka duk abin da muka gina wani kamfani ne wani duwa kai duwatsu man dai an ga an kawar da su me ya kawar da su tashin hankalin tsoron wannan rana saboda su ma suna tsoron ranar kaji Allah ya ce eh, law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashiyan mutasaddian min khashyatillah Mm.
dutse ma yana tsoron Allah dan Qur'anin nan da da dutse aka saukawa zai narke saboda hirgita a mu da adam sai ga ya ce mutum Allah ya faɗa a to ka gwada mai Allah ya faɗa Allah ya ce kaza ga dan adam kai mutum akwai tauri fa ka ja mu mutum nassin Qur'ani Allah ya ce kaza fa ce ah ne za a gwada ma haka ai kam ka sani na sani saboda zuciya zuciya akwai tauri gare ta ta bi dutse karfi تكون الجبال كالإهن المنفوش زي دوا زوران سكوما عندك سن gashi ko auduga auduga wadda aka kade ta zama mai taushi sosai haka za, za zuwar wasu za su koma sannan mu duk duk mun riga mun lalace mun fito eh, kowa na ta kansa Mm.
فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية الله يسعدهم fa amma amma duk wanda man duk wanda saqulat mawazinuhu ma'auninsa na alheri ya rinjaye ya ja aka zuba lada wani fa idan aka zuba ladansa an kure toturfa manijin an kai kolinsa sai ma ya katse to wani idan an loda ladansa ladan bai sikeli ba zai dauka ba sai ya yanke saboda yawan ladansa haka wani idan an loda zunubinsa sai sikelin ma manijin ya kure ya katse saboda nauyin zunubinsa musamman shirka ita shirka ba a ma'awanta saboda me za a auna wanda yake kafiri duk abin da ya babu wanda ba a mambasan ya koma ba ma man sakulat ma zinuhu wa fa fi shatin radiya duk wanda ma'auninsa ya ja aka auna ya rinjaya aikin alheri kai Allah ce fa huwa shi wannan mutum muna yi masa murna fi ishati yana cikin rayuwa radiya yardaddiya wadda muka karanta a baya radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ce ba rufe kofa ba zalika liman khashiya rabba Mm.
ba na rufe kofa ba ne ka zama cikin radiyallahu anhu wannan ga duk wanda yi tsoron Allah ne Eh, ranar akwai wuya akwai ta ashin hankali duk wannan abin da ake ta abin da ya samu Allah ya turo annabi Muhammad da yi mana gargadin wannan ranar ne mu shirya mata ne tukun lijibalu kare mafuji ba amma man saqulat mawazinu fa fi shiratu ya zai zama cikin aljanna da daddiya a wani sura yace ha- sifan aljanna ma ya ba su ba ku tufu hadaniya Eh, to Allah ya sa da mu a ciki dai mutane za su kaskashi uku ne آه، وكنتم أزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون كذلك مم.
شيء ممكن يعني ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله مم.
دام كذلك بيو تو su dai ashabul baimana dai su ne khaladu amalan salihan wa akhara sayan sallallahu an yatuba alaihim ko shi muka samu alhamdulillah Na'am.
in dai mutum ya samu aka bashi littafin sa ta hannun dama wallahi yayi arziki shi yasa duk abin da yake kai mu aljanna wanda yake wato fa'alu alhasan annabi yake koya mana shi kaga duk alheri ana so kai da dama na'am cin abinci ne dama gaisuwa ne dama karban abu ne dama bayarwa ne dama fara alwala ne dama yujibu tayamunu fi sha'nihi kullihi sallallahu alaihi wasallam saboda mataki na farko a lahira na yan aljanna wanda za a ba littafin su ta hannun dama shine ake ta kokkoya mana musaba da dama dama din nan dama dama ba hagu hagu ba ko da yake wansu haka Allah ya yi su komi da hagu suke yi halitta ne wanda ya zama halitta wurin sai ya kokari ko zai iya bari in ya kasa bari wannan eh, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ko fi shatira amma wanda suka wuce suka zama sabiqu na sabiqun su kan ba a mazancen su su ba ko batun ma awo ake kai lokacin da ma ake awon suna can suna hutawa Allahu akbar Eh, suna cikin sab'atun din nan da aka ce zillihum Allahu yawma la zilla illa zilluhu din nan Eh, ko fi shatira radiya Mm.
وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وي الله ce amma wanda aka auna ma'auninsa ya kwaface zunubi ya kwaface lada ladan wancan ma'auninsa eh, kamar eh, kamar taula ne ake yi ai wannan hisabin taula ne kawai za a yi a zuwa aji sai a nuna maka nan eh, lada hasanat wannan kuma sai a nuna sayi'at نعم gabanka za a loda maka za ka zo littafin gani Allah ce ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiban wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu bi unqihi wa nukhruju lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura gabanka bude gwari gwari ne ba kissa Allah sarki adili shi zai hukunci نعم
to idan aka dinga zuba aka dinga zubawa wancan na farko az- alheri ake fara aunawa tunda alheri aka fara magana nan to mutum zai gani to in ya- ya ja na alheri shi kenan to idan aka dawo wurin sharri idan aka loda alherin sai zunubin ya rinjaya wa amma man khaffat mawazinuhu duk wanda amma duk wanda mawazinuhu ma'auninsa na gefen hagu khaf- khaffat ya hirgita kamar ya tsorata da ya kwafaci kaga da mutum ya hirgita komi nauhinsa nauhi ya kare ai مم.
ko fada ake yi da mutum da ya fara hirgita komi karfinsa karfinsa ya kare shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ma in zai tafi yaki Allah ya ce ya bashi ar-ru'ub masirata shahari نعم tafiyar wata sai a ji rura su tafi Eh, sai a ji su in suna su ɗari a ji su kamar mutum dubu kam su kawo kafirai sun hirgita da mutum ya Mm.
hirgita shikenan an gama da shi نعم komi karfinka da ka hirgita shikenan yasa wancan da aka yi magana yan kaɗan ne ne eh, an ka ba su tsoro suka ce oh kan min fiyatin qalilatin ghalabat fiyatan kathiratan bi idnillah مم.
to kamar ɗebo wancan ne ma man khaffat mawazi wanda ma'auninsa ya kwaface ya hirgita wato lada ta zama ƴar kaɗan zunubi ya rinjaya kai fa ummuhu hawiya wannan kan uwarsa makomarsa kenan ummu nan makoma ko kuma mashigarsa domin shi ummu ai kamar uwa ne da muka sani نعم ka zane za ka ba mahaifiya ummu saboda tana rungume da ɗanta ba ta rabuwa da shi نعم ba ya rabuwa da ita ba ta rabuwa da shi kaga in ma kuka yake jinjiri da amince kai wai ina uwar yaron nan take نعم ina uwar yaron ba zai daina kuka ba sai ta zo ta dawo da shi a jikinta ta rungume shi ko ta bashi mama ne ko ta bashi ruwa wani sa'ili ko bata bashi ko ba in dai ummun ne ta zo shikenan نعم to kaga za ta goya shi ne za ta rika shi a hannu ne za ta yi sai ta zama ummuhu saboda tana dan fare da shi ba sa rabuwa kuma har ka mutu uwar dai uwa ce نعم ba ce fa abuhu fa hawiya ba مم.
Eh, ba a faɗi haka ba ci uba ba dan uba da yawa kaga mutane ma wasu sai ya ce ina ubansa mhm ba a sani ba Na'am.
ya zama abin tasko amma yana da uba na shari'a ne bai da na'am amma uwa kowa yana da uwa kowa inda ka san dai kowa na da uban sai dai wannan ya biyo na shari'a wannan bai biyo na shari'a ba tama suna iya rabuwa amma ko sun rabu dai suna tare amma uwa kan ba sa rabuwa to fa yasa aka yi ɗebo shi Allah ya kawo kalimar cewa fa ummuhu hawiya kenan a- a- wato madan fariyarsa wadda ba sa rabuwa ba zai rabu da wutar ba ka san lokacin da zai ce za mu ce akhirin rabana akhirna min ha fa in udna fa inna zalimun ba sa fita inda ga mutum bai zai rabu da wasa ba to fa ummuhu hawiya makomarsa ko kuma mashigarsa ko madanfararsa shine hawiya uwarsa dai hawiya da madi waka bai kowa ya sani Mm.
to abin da yasa ba a cika faɗin uwar gaba ɗaya kar wani mai tunace to wuta ta haife shi a a uwarsa dai ta haife shi isti'aran kalimar larabcin ne aka yi Eh, famu hawiya makomarsa dai hawiya
وما أدراك ما هي wa ma adraka ma hiya wai ya rasulullah ka ko santa ka santa inda tunda ni na gaya maka ita ha ma hiya din gaya musu ita hiya wannan ha'ul lisakati ne kawai Na'am.
kamar ka ce hiya hiya amma wannan lisakati ne waqafan wa wasalan sai ka kawo shi Na'am.
ma hiya ma hiya me ita amma hiya ne wannan ha'ul lisakati ne wurin masu qurra ma daraka ma hiya ina gawo ko ka ai wai sanar da kai ita in ba ni ba ai na sanar da kai ita ko mu ma yanzu ai annabi ya faɗa mana ita tunda Na'am.
gashi mun ji mun ji ta ah, mun ji tashin hankalinta nan ah, komi ma cinyewa take yi sannan mun ji ah, can wani sura cewa wuta ce ta- ta talazza fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzaba wa tawalla wa sayujannabuha al-atqa mun ji ta wuta ce mai dan karan zafi wanda an ba da misalin ta a nan cewa wutar lahira baki ce sosai baka wannan ta duniya kam a kamuna ita a duniya eh, wato harshe ɗaya ne ko kuma garwashe ɗaya ne aka ɗebo duk fa wutar fa ta lahira aka ɗebo ɗaya kuma tunda Allah ya san sai mu yi amfani da ita Allah da rahama yake tunda ya san sai mu amfani da wuta in ba wuta ko masallacin nan ba zai zaunu ba na'am
ba zai zaunu ba in ba wuta yau ba jin daɗi gare ka saboda tuwonka ba zai dafu ba naman ka sai ka ci ba zai soyu ba ko ba zai gasu ba ka gani ba za ka yi shi ɗanye ba ba za ka ji geronka ko masara ɗanya ba sai an dafa to kuma sai mai amfani da ita sai Allah ya ce to aka wanda sai aka haɗa mu da ita don ta zama taskira na'am kalla innaha taskira Mm.
tattai muna wa'azi sai a kawo mana ita in muka dinga ganin bannar da take yi sai mu tuna kai wannan ta duniya kenan balle ba ta lahira wannan farau farau ce fa na'am aka sa ta saba'in aka ɗebe kwalitin ta ɗayan sai aka zo kuma aka yi ta nutarsa a cikin koguna sau saba'in ta sike sannan aka mana ita ce in ta fa- ta tahi banna duk garin ma sai ta cinye subhanallah madara ka bahiya ka santa kuwa na'am نار حامية narun hamiya wallahi wuta ce wacce komai ba ta bari komai ta cinye fata Allah ya kiyaye mu آمين ta cinye nama ta cinye jiyoji ta cinye kashi kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayra hali yadhukul azab a mai da mutum dan karan mutum mai karfi kato kato ko wuta za ka shiga sai ka kai sabi sittin fa dai yanzu in ace mutum dan girman sana ka da shi wuta me za ta ci الله يبارك.
me za ta ci kamar ɗan kaza sai ka girma a buɗe jiki a buɗe kasusuwa don mi don wuta ta samu nama نعم ta ta- ta samu nama Eh, da da ta cinye fata Allah ya kiyaye mu آمين ta cinye nama ta cinye jiyoji ta cinye kasusuwa shikenan ba wai an bari haka bane baddannahum juludan ghayra hali yadhukul azab sai a kawo wani sabon jiki fil a dawo Allah ce thumma la yamutu fiha wa la yahya da an mutu ne an huta shikenan ba rayuwa a ji daɗi shi yasa lokacin da wahala ta yi wahala a wuta sai yan wutan za su kira ya maliku liyaqdi alaina rabbuk ya maliku liyaqdi alaina rabbuk sai ta kuka ce wayo maliku mai bakon wuta wayo malik dan Allah oh, ce Allah ya matar da mu wai suna ganin mutuwa ta bi sauki musu ba mutuwa ko da yake wasu malamai sun fasara ya kada ai na rabu ai muna hukunci duk yayi domin kaga ina aka kai mutum gidan kurku aka ajiye ya bi so ayi hukunci ya san shekara nawa ne aka diba masa Na'am.
saboda haka suna ganin li yaqdi alai na rabu ai muna hukunci mana a san shekara nawa za a yi to shekara nawa dai ta shafi zunubin ko shekara nawa ne dai ai wato minti ɗaya a wuta ba daɗi balle sa'a ɗaya balle wuni ɗaya balle kwana ɗaya Allah ya kiyaye mu narun hamiya wuta ce mai cin jiki mai ɗan karan zafi Allah ya kiyaye mu gare ta بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر
بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر ita ma wannan sura makkiya duka dai mun mun shigo jerin gwanan surorin makka kama kari su mu shigo na madina in an kula dai karatukan da muke yin nan surorin makka sun fi yawa saboda eh, makka an fi dadewa a makka shekara annabi goma sha uku a makka kuma can ne aka bada sauka qur'ani kamu yayi hijira ya koma madina Eh, kuma an ka kula da surorin makka da jin karatun su kaji tso- ana batun dai a ji tsoro a san akwai Allah yana tayarwa shine mai mai matarwa shine mai tarwa a bi shi kawai da wahala ka ji maganan sallah eh, don lokacin ma sai yan sauran shekara ko yan watanni ne kaɗan eh, ko kusan shekara da ɗan wani abu saɓanin dai eh, manganun malamai sannan aka fallanta sallah amma duk sannan ana sallah ba na farilla ba ne to wannan dai ita ma dai maka aka sauke ta awinta ba su kai ma wancan ba wannan yana da sha ɗaya wannan tana da aya guda tara نعم tana farawa da bismillahir rahmanir rahim alhaakumut takathur Allah ce a'a wai at-takathuru tara dukiya in shi muka dauka Na'am.
domin akwai wata kathurun fil amwali wal auladi مم.
in ko muka ɗauki attakathur domin ƙuraishawa aka yi wani ‘yan mushajara tsakaninsu da wasu ƙabila suka ce mani banu harithata ne da banul harith suka yi faɗa aka yi jayayya mun fi ku yawa wallahi mun fi ai ƙabilanmu ya fi ƙabilanku yawa ina ba mu yarda ba suka yi ta jayayya abu ya kai kamar faɗa ce to shikenan ai population mana sai aka yi population aka kirga sai su ƙuraishawan suka fi yawa da suka fi yawa sai wancan ƙabilu suka ce ba mu yarda ba ai shekaran bara da bari wancan an yi faɗa an kashe mutanenmu da yawa sai an je an kidan yawan da suka mutu a zo makabarta a kirgo wanda aka karkashe mana mu gani wallahi mun fi ku yawa ai dama don kun san za a yi wannan population ne ai wannan kirga shi yasa kuka yi mana hakan don a ce an fi mu yawa abu mu yarda ba har na makabarta a je ya kirga suka je aka kirgo wanda aka yi musu kisa din aka gano su sai aka zo aka sake kirga da aka sake kirga sai aka yi fi ƙurai shawan yawa Allah ya ce kai alhakum takathur at-takathur yawan jama'a mun fi ku yawa kun fi mu yawa ba mu yarda ba a'a mun fi ku alhakum shine shagaltar da ku ga ku bi Allah ku bi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama hatta zurtumul maqabir har sai da kuma حتى زرتم المقابر hatta zurtumul maqabir har sai da kuka kawo ziyara makabarta kuka lissafo wanda suka mutu a'a ku mutu wannan na gaya muku sai an tayar da ku ku yadda ba yanzu wannan ma bai ishe ku wa'azi ba wannan kenan مم.
ko kuma duk da an fassara da haka نعم alhakumut takathur hatta zurtumul maqabir at takathur sai ya koma takathurun fil amwali wal auladi نعم sai wancan aya sai ya fassara wannan wato yawan tara dukiya ai na fi ka kuɗi wallahi ina ai ka diba akawun ɗina ai yanzu ni yanzu akawun ɗina ya kai biliyan kaza hauka ai ba akawun ba assets ai na fi ka eh, asasan wariya na fi ka kaddara kaddara ko eh akwai wani suna na ta bayan kaddara ko rangama rangama ya fi kaddara ai mun ce kaddara wanda zai kamar ka zama mu yanzu ba haushe an faɗi kaddara ko in mutu ya samu miliyan ɗaya ka ce kaddara ta kan maka sai ga bai za ka ce fi kaddara ta ka ba kuma da miliyan ɗaya da sace miliyan ɗaya duk kaddara ne na'am wanzu abin da ya samu lamarin hausa kaddarar nan ba a son ta cewa ne wani kaddara ya bar ya faɗa ka ya ce a wallahi ai lafiya lau lafiya lau a ba na ji an ce an baka mota ta miliyan talatin ba to kai ko wannan alheri ne ba kaddara ba ne to duka kaddara ne ai ma'anar kaddara abin da ya zo daga Allah na'am to kuma shi ma kayan ai kaddara ne mm ni hausawan su yi daidai to sai wannan rangamomin da kuke tarawa da dukiyar da kuke tarawa neman ku ta dama Allah ce inna ma amwalukum wa auladukum fitnatun na'am wallahu indahu ajrun azim Mm.
fattaqullaha mastadatum wasma'u wa adhi'u wa anfiqu khayran li anfusikum wa yukashu nafsihi wa ulaika muflihun Allah ce to in turidullaha qardan hasanan yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu shakurun halim ya gaya muna wannan ya riga ya muna filla filla tabaraka wa ta'ala to yanzu manta wannan abin tara dukiya shi ya shagaltar da ku alhakumut takathur shi tara dukiyan nan shi ya shagaltar da ku ana hayya ala sala kana kira a bari sai mun kai gari kaza in kai direba ne mai mota ka duba lokacin sallah yayi da Allah direba za mu yi sallah a bari mu kai can gari kaza ka sani ko ka kai to wannan shi ya shagaltar da kai in ko kai manomi ne hayya ala sala ko baka ji ala sala ba wajibinka ne ka kula lokacin sallah mana wajibinka ne dan da kuɗi ne za a baka ba sai ladan ya ce maka zo lokaci yayi ba da lokaci yayi ka sani kana nan kana targeting din time din kana duba lalle lokacin biya yayi lokacin biya yayi wato ta- wannan shagalan da muke Allah ne muna faɗa shagalan ya yawa fa dan Allah jama'a yanzu mu ɗauki sallah azhar din da muka yi yanzu da a ce wani tun da yanzu dai neman kuɗin yanzu ya koma in gaji an ce ya samu kuɗi sai na 'yan siyasa mutane haka suka ajiye ko to ko dai wani mai kuɗin dai ko kuwa ajiye gwamnatin sai a ce ko gwamna ya aiko masallacin nan yau sannan ya ce a sanar duk garin nan kowa da karfe hudu ana ga dai karfe hudu dai kowa dai azar la'asar ya yi masa to sai a sa tsakiya a ce hudu a ce karfe hudu kowa ya shiga masallacinsu za a hada da kansilan shiyar nan zai ba kowa dubu ashirin da bakwai bakwai kowa ya bude baki dubu ashirin da bakwai bakwai sai aka sanar ce amma da an je a haulayi kar a yi ije ije kowa za ka yi masa shikenan lazar ta yi ladan shine wakilin gwamna domin ina ba da misali ne na'am shi ne wakilin Allah mm sai ya ɗauki lasbika jama'a batun kuɗin da aka ce ai tuntuni Allah ya ce bai sallah ba Mm.
aqi musu lata wa tu zakata warka Na'am.
kuma arraki Mm.
tuntuni tun kan da ka zo duniya ai ma wannan ya gai jama'a excellency ya ce batun kuɗin nan lokaci ya azo haulayi shine Na'am.
hayya ala salah mm hayya ala salah hayya ala falah hayya ala falah kullu ladin sai yayi wannan sai aka wulayi kuma shi liman shine wakili shine aka ba kudin ladan sai ya rabar liman yana gaba da sun kare sai ya dauko ya ba ladan yana rabarwa ya kararraba kowa ya saba 27 ba wanda bai shigo masallaci bai samu ba sai in kun ta waje wanda baka je ba a- a- a. kai do- duk duk yayin nan da kai mija to Allah ɗaya me sai ka dauko dubu biyar ko uku ka bashi ai ga san wasu can bayan gida suke bin sallar mm to su dai bi na'am su dai bi ka ka fito ka samu dubu ashirin da bakwai ka yan masa dubu biyu ai gara dai ka yan masa bai ya fi bai samu ba na'am to kamin a wace sai lada ya ce to liman ya ce a gaya muku daga excellency da an sha ruwa magariba a zo a haulayi na'am dubu ashirin da bakwai bakwai dan Allah sai an busa lasbika an ce jama'a ku yi niyya lokaci yayi mm ku yi niyya lokaci yayi dan Allah sai an ce ku yi niyya lokaci yayi mm
to wannan abin da zamu samu sallan nan wallahi yafi na'am yafi akalla dubu ashi- lada ashirin da bakwai inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisabin wallahi wani sallar sawane lada ashirin da bakwai na'am ya zama cikin sabiruna yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisabi ba a lissafawa bil bashi kawai ake yi zuba masa kawai ake yi cikin account ɗinsa ba zai an lissafa ba ladar kamar ta yi masa yawa da tana yawa to wannan eh, takazurun fil amwal wal awlad shi shigaltar da mu ana haya ala salamuna wasa shine Allah yake muna fada to wai me yake hana mu abin da yasa ake ba da misali ga sallah ita ce farko na'am da ce bambancin musulmi da kafiri duk wanda kaga bai sallah ko ya ce ba musulmi ne ƙaryansa ba gaskiya bane ba musulmi bane na'am kuma dole kaga fito masallaci ayi tunda Allah ya ce walka umar rakin dole a ganka masallaci in mm.
ba a ganin ka masallaci ko mutuwa kai kar ayi ma sallah na'am
to Allah ya ce yana tambayan ku in mun ɗauki wannan fassara at-takathur tara dukiya din nan eh, alhakum shine ya shigaltar da ku hatta zutubul maqabir har sai da kuka mutu aka ku makabarta Azra'ilu ya ta yadda eh, mai tambayan nan munkar da nakir bayan mai mutuwa ya zo ya ce akhriju anfusakum al-yawma tujzauna azabal huni tun daga nan mutu ya ga wulakanci wurin mutuwa din an dauka an kawo kabari an kawo makabarta an sa mutum za a tayar da mutum man rabbuka faɗi abin da za ka faɗa ka tabbata ta tabbata to wai sai bayan kun zo makabarta za ku cewa absarna wasmi'ina eh, farji'ina ma na amal salih inna muqin muqin na ina ina ina kun tabbatar tabbatarwa ba ta da amfani sai dai kabari har ku mutu din nan wannan makabir zai doki hatta mittum kenan wazurtum ma- ma- maqabira har sai da kuka mutu kuka zo makabarta domin wani ai in ya mutu ba sai an kai shi ramin ba mm.
dan kaga wani zai kone ne a wuta Allah ke yi mu yayi shahada in musulmi ne ko da ake zowa ko alamunsa babu kaga misali wanda muka bayar ajiyan nan wanda aka gone aka sheke garinsa shi ya shiga kabarin ne Mm.
bai shiga ba ya hana a tayar da shi ba tayar ba duk kajin da kace ba mun je sai an tayar da su ba na'am da naman da kaci duk Mm.
wallahi sai an fudda shi ko sai Allah ya tambaye ka ina ka samu kaza shi karan jiya subala tusaluna yawma idan naimi ina ka same ta naman da kaci ina ka same shi sai an tambaye ka ka faɗi ka yi bayani hatta zutu maqabir mm كلا سوف تعلمون kalla sawfa ta'lam Allah ce kai wallahi za ku san sauran da sannu sawfa da sannu za ku san sauran ku bari mu hadu ayan nan na tura annabi da muku magana ba inni lakum nadhirun inni inni nadhirun lakum bayna yadi azabin shadid inna annabi na tai muku wa'azi ku ji tsoron Allah fattaqullah mastata'tum wasma'u wa'di'u wa anfiqu khairan li anfusikum yana tai muna wa'azi muna kunne ubai shegu da wa'azin da ake muna kalla bari saufa bari dai sannu ta'lamuna za ku san sauran bari aji
ثم كلا سوف تعلمون thumma kalla sawfa ta'lamu Allah ya ce wai ku bari dai a tafi din Eh, duk wannan dai ah, Allah ya riga ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa mahilul kafirina amhilhum ruwaida banni da su masu kafurcewa din nan masu butulcewa kufurin biyu ne akwai kufurin ni'imati akwai kufur na na na na, na, na gidi kafuri na kin kahu ya ki Allah wannan kuma Allah ya baka ni'ima ka butulce mata Ah, wata ja'aluna rizqakum annakum tukadzibun kaga wannan kufurin ni'imati ne wata ja'aluna rizqakum annakum tukadzibun kuma Allah ya baka baka gode ba kufurin ni'imati ne ba zai kai ka kafirci ba tsinsa amma kanin sa ne zai iya kai ka wannan eh, na kafirci na, na, na gaskiyar gaskiya shine butulcewa Allah abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru kad kafartum ba'da imanikum Mm.
kalla saba ta'lamu kuma kalla saba ta'ala na gaya muku gaskiyar magana za ku san sauran da mutum ya ce a bashi bashi kawai bashi zai san sauran to ai ka san sauran abin da ya sauran kan ka sani to abin da ya sauran muna kan nan gaba mun sani in muka tafi Hmm.
كلا لو تعلمون علم اليقين kalla law ta'lamuna ilmal yaqin Allah ce "Mm, mm. ai duk wannan wa'azin da nake muku inji Allah da kun sani da duk abin da nake gaya muku din tun inda muka fito farkon karatu bakara alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi Allah ce hudal lil muttaqin ya ba mu ziban su allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun duk dai da Allah ba misali har ya kakkawo har aka kawo din nan da inda za mu tafi da dai kallalau ta'lamuna da kun san abinda ake gaya muku dinnan labarin aljanna dinnan kun gaskata ta gaskatawa na gasken gaske labarin wuta dinnan kun gaskata ya gaskatawa na gaske annabi ya ce ku yi kun yi annabi ya ce ku bari kun bari in ji Allah ta'lamuna ilmal yaqin kuka san wannan karatun kuka sashi a zuciyarku tabbas ayi haka mun tabbata tabba da za mu aje abinda aka faɗa mana dinnan a zuciyanmu ilmal yaqin ilimi na yaqini mu tabbatar mu aje haka ina zancen sabo a'a ina zancen sabo gurinka da duk abin da annabi ke gaya mana dinnan mun aje shi ilmuli duk qur'anin nan mun ilimin nan da aka sani mun tabbatar da shi yaqinan yaqinan mun an ba mu labarin adawa samudawa wa adan wa samuda wa ashabar rasi wa qurunan baina zalika kathiran fa kullan darabna lahu al-amsal fa kullan tabbarna tadbira mun jiya fa amma adun fa uliku bi taghiya an ga mun labarin su wa amma samudu fa uliku bi dama wa amma samudu fa uliku bi taghiya wa amma adun fa uliku bi rihin sarsarin atiya mun ji sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyati ayyamin husuman diddai yake muna fatar alqawma fiha sar'a ka annamu ajazu nakhlin khawiya karshe sai Allah ya ce to fa hal tara lahum min baqiya ya gane wannan yace wa ja'a fir'aunu wa man qablahu wal mutafikatu bil khadiya fa asar rasul rabbi fa akhadhat ar-rabiya inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariya yace to linaj'ala halakum tazkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iya wannan wa'azi inji Allah wallahi da za mu rike shi wannan ai sai mu zo masu imanin gaske kalla lau ta'alamu ne da duk abin da annabi yake gaya mun mun san shi mun rike shi ilmi na yaqin wato yaqin abu ne wanda ba shakka a cikinsa akwai shak shak haka ne anya ba haka bane wannan an fita batunsa to yaqin tabbas ai ko wannan mun kan da yake wannan ya san akwai Allah na'am wannan ba ihtilafi dama wurin kafirai ne adda wani sabani akwai shi wasu ce babu yahudu da nasara sun san akwai Allah sai dai sun karkasa shi ne kashi kashi shi ko Allah ba yarda da wannan lagar kafar da zina kalu inna Allah salisu salasa wannan an fita batun su to amma akwai inda muka yi musharaka da kowa kowa a duniya shine mutuwa na'am wa abudu rabbaka hatta ya'ti yakal yaqin kaji wancan yaqin ga wannan yaqin kallahu ta'ala imuna ilmal yaqin to mutuwan nan ta zama yaqini to da za mu aje duk karatun da aka yi muna kamar mutuwa ma shi kamar mutuwa kowa san zai mutu tudda abin da gaba muka tabbatar da hakan nan ilmal yaqin aha la tarawun al jahim la tarawun al jahim la tarawun al jahim Allah ce wallahi da za mu yi haka da mun ga kamar wutan gabanmu da mun ganta gabanmu yanzu labarin da aka ba mu na wutan ai mun jiya an gaya muna takadu ta bayyana min al-ghaiz kullama ulqi fiha fawjun sala ma hazantuha alim yatkum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir fakadhabna wa kunna ma nazalla min shay'in antum illa fi dalalin mubin فقال لو كنا نسمع او نقول ما كنا فاعترفوا بذنبهم فذوقا لاصحاب السعير an gaya muna duk an gaya mana labarin wuta din nan to latara wunnal jahim da kun ganta ko kuma in kar ku yadda kar ku yadda inda abin da faɗa din ji Allah in ma kun kun kun so kar ku yadda idan ba ku yadda ba latara wunnal jahim lallai lallai za ku ga wuta mu je lahira ku ganta wa burzatil jahim lil gawin za fito da wutar gatanan don batattu mu sa su sai mu ce musu alaysa hadha bil haqq dan duk an faɗa an ce kun ce ƙarya wannan ma ƙarya ne islauha fasbiru aw la tazbiru sawa'un alaykum ku shiga ku sha wuta ko ku hakura ko ku hakura duka ɗaya ne a wurin mu inji Allah la tarawunnal jahim ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين sannan za ku ga wutan nan gani na ido na ido idan duk abin da faɗa ina mu gaskata ba ba ku gaskata ba ku yadda ba na gaya muku kalla sau ba ta'alamun Allah ce na riga na faɗa kun ki yadda dan wani har yanzu ma musulmi yana dan shakka wai anya anya wani ko shakkan ba haka yake ba shakka ne da kissa ai in mun je lahira mun samu gafara mun samu gafara Allah wane abin da kake fa baki wa Allah hana to Allah bai gafara ne Allah mai gafara ne ko ba ba zai gafarta ba ba zai ga to kai kai suka ce mai ba a gafartawa kai mai hankali sai ka kyale ka ce Allah yana gafara amma tun da ya haye tudun natsire yake gani ko wallahi zai tabbatar wala man makara Allah illa al khasirin duk wanda yake ganin ba komai ba komai zai tabbatar da akwai komai la tarawun al jahim thumma la tarawunnaha ayna al yaqin sannan lallai za ku ganta gani na ido ku ganta sai Allah ya ce alaysa hadha bil haqq to wannan ma ƙarya ne ku shiga islauha ku shiga ku sha wuta fasbiru ko ku yi hakuri aw la tasbiru ko ku yi hakuri sawawun alaikum duka dai ne ba wani abin da za a yi ku dai bi ni kawai idan ba ku bi ni ba za ku ga wannan Allah ke yayi mu ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم سنا لتسألن للي للي نون التوكيد للي للي سي أن تنبيكو duk sai an tambaye mu yau mu irin ranar anin na'im ga din ni'imar da Allah ya baka wallahi sai an tambaye ka iskan da ya baka Allah ya ce iska na da na baka kana shaƙa nawa ka bani da ka shaƙe shi mi kai ruwan da na baka ka sha kaji ya ce afara aitumul ma allazi tashrabun a antum anzaltu min almuzni am nahnu almunzilun ruwan da kuke sha dan Allah kuke saukar da su ku ne ke saukar da su Allah ya ce launa sha'ul jannahu ujajan falawla tashkurun in na so sai in mai da ruwa mai gishiri sai na yi muku haka na mai da ruwan marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan Mm.
na hada su na ba ku ku sha dan Allah wannan ruwan masu dadi da kake sha nawa kake bani sai Allah ya tambaye mu ruwan da ya bamu har ruwan da ka ka je ka sai fetur ka zuba wa shinkafarka wallahi sai Allah ya tambaye ka yace ah to ai fetur na sai za ta kudin mai na ka samu su tukuna komai sai an tambaye ka kajin da ka ci ina ka same su tarar da ka samu wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam kaji dukkanin wa'azi annabi wurin sa ake ganin sa Mm.
Allah ya fi kowa iya wa'azi ya fito da dare dare hakan nan akan hanya ya zo ya tsaye katsam sai ga Abubakar sai annabi ya ce ya Abubakar Siddiq ya ka budo ce wallahi rasulullahi duriyan ka naji ka san shi annabi in ya dau hanya ba a cikin yansa Now, don Allah ina annabi "Mm-mm, mu ake ciki ya kamshin sa zai gane ga direction inda ya bi Allah Akbar.
saboda kamshi yake yi sallallahu alaihi wasallam kamshi yace wallahi duriyan ka naji wato kamshin annabi yaji kenan shi yasa ya dauko hanya sai ya zo tsaya kaza mu sai ga Umaru sai annabi yace Umar ya aka yi ka fito yanzu yace wallahi rasulullahi yunwa nake ji Now, yunwa nake ji naji duriyan ka nace bari in fito Umaru fa wai ba abincin la ilaha illallah Muhammad Rasul.
sai annabi yace ni ma haka Mm-mm.
ni ma haka sallallahu alaihi wasallam wai annabi wai shi ba haka ba abinci za a yi mana wa'azi ne kawai Mm.
sai annabi ce to shi ganin ku zo mu je sai gidan wani balansari aka kwankwasa ga su laraba har yanzu dai haka suke sai dai ka ka, ka kwankwasa amma ba irin gidajen mu ne kawai kofa bude kwam kwam kwam ya ce ah alhamdulillah rasulullah wa sahibaihi Mm.
alhamdulillah rasulullah wa sahibaihi bismillah bismillah sai annabi ya shigo kai shin bida aka raza ina mai gidan wallahi kharaja li yasta'dib lana yaje ya sa mana ruwan dadi yaje ya nemo mana ruwan dadi yasta'dib lana alba Mm.
yaje za mana ruwan dadi ana haka sai gashi ya zo ko labari ko katsam sai gashi da ruwa diki diki ya alhamdulillah alhamdu wallahi ba wanda ya fi ni manyan baki a yau Mm.
annabi ce kai ya nan kana ɗaukar ruwa da kanka baka da bawa halan yace wallahi ba ne ce zan baka bawa Allah Akbar.
kalli to ka ɗauko wancan da wannan Mm.
wai yunwa ta fitar da shi Mm.
wai ba abinci Now.
amma bari zan baka bawa Mm.
wannan ba wa'azi bane kawai Wa'azi.
kuma akwai zai bashi dala in in babun ne yana da bawon da zai bashi Mm-mm.
yace bari zan baka bawa mai maka aiki ce alhamdulillah ya rasulullah ai shi za muke son ganin ka ya rasulullah ai rahama ne kai sai ya duba sai ya ce to ka san da kai baki bi zaka yi sai kai faɗan ka musu ruwa nan da nan dama ga ruwan da- ruwan daɗi ka san Madina da Makka suna da ruwa haka ba su jika daɗi hakan nan ba sosai ruwan daɗi sai an nemo su nan da na je katsa da bino danye a reshensa irin wanda ya san annabi yana so kamar yadda kuma da misali a jiya ne ko shekaran jiya sai ya kawo ya ajiye gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kulu kulu kulu ku ci ya rasulullah alhamdulillah na gode wa Allah na gode wa Allah sai aka gyaggyara sai maza maza sai kama wata akuya mai kiba sai yanki kajin da ake liyafan bako hadha nuzulum yawmiddin Mm.
ba mun karanta ba Mm.
amma wancan eh, nuzul ne na ba mutan kirki ba Mm.
nan da nan ya gyara akuya aka gashi aka abin nan nan da nan aka gyara aka yayyanke aka farfashe annabi aka ci dabino aka ci nama ga ruwa masu sanyi masu daɗi a cikin salka Mm.
aka ci aka koshi irin koshinsa sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam.
da ya ƙari sai ya ce abubakar da Allah bai fidda ka ya ce wallahi yunwa nake ji shi yasa ya ce yanzu fa ya ce wallahi kam na ƙoshi akwai wurin ƙari ya ce la ya ce umar ya ce ainihin rasulullah in ka sai wanda ji ba ban kusa iyakanta ba ya zai ce yanzu ka alhamdulillah na ƙoshi ya ce ka san ni ma haka ya ce ya ce to thumma la tus'alunna yawma idhin anin na'im Inna lillahi.
wallahi gobe kiyama sai an tabbai ba ina muka samu dabinon nan ina muka samu akuyan nan ruwan dadi ina muka samu sai Abu Haythama sunan sahabin Abu Haythama Mm.
sai yace ya Rasulullah sai an tambaya yace sai an tambaya sai wani sahabi yace an tambaye mu tambayi ka ina ka samu ka kawo mana sai mu tambayi ka to annabi yana wa'azi ne sallallahu alaihi wasallam duk abun da summa la tusaluna yawma idhin anin na'im din ni'imomin da Allah sitiran da muka sama wallahi sai Allah ya tambaye mu saboda haka ta sauran muna mu san da zamu yi ka ji da annabi ce shi kansa yace zai an tambaye mu ni'imar da muka samu yace ba abun da ya fudda ku da gidajen ku banda yunwa amma yanzu ga za ku koma gida kun koshi saboda haka sai Allah ya tambaye mu kasarsa da ya bamu muka zauna yaya muka yi eh baburan da muke hawa ya muke yi ko menene jakinka ya ka same shi komi sai an tambaye ka balle wannan ni'ima ma daga Allah kawai iska da ruwan ruwa da yake bamu Mm. Mm.
Alhamdulillah.
lokaci Akwai ya kai tambaya? Na'am. Akwai tambaya.
to a mai tambaya ce eh, yana tambaya za- za su shiga jirgin sama da karfe biyu na rana kuma ya tabbatar da ba za su sauka ba sai rana ta faɗi ya samu ya yi sallar azahar da la'asar lokacin eh kwarai kuwa sai azhar ila asr Ah.
Eh, alhamdulillah tunda ai salloli ne masu musharaka biyu na eh, ana yin su na alhamdulillah to alhamdulillah Allah ya kiyaye mu Amin.
Allah ya kiyaye mu da imani mu da mutuncin mu Amin.
albarka annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan abin da muke so na alheri Allah ya bamu Amin.
inda muke neman kariya na sharri Allah ya kiyaye mu Amin.
Allah biya bukatun mu Amin.
Allah biya bukatun wanda suke musu addu'a albarka annabi Amin.
wannan tashi hankali da yake damu a kasar mu Najeriya Allah ya yi mana shi Allah ya yi mana shi Amin.
masu mulkin kasar mu Allah ya saita mana su ga abin da yake Amin.
daidai ya ture mana su ga abin da ba daidai ba albarka annabi Amin.
kuma Allah ya muna haka Allah ya Amin.
sa mu yi karshen kwarai Allah ya muna Amin.
gafara duk musulmi maza da mata rabi da matattu duka Allah ya musu rahama sannan Allah ya kara musu karama Amin.
albarka annabi sallallahu آمين alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim فاتحة على صلاة الفاتح الحمد لله رب آمين.
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمين.
إياك نعبد وإياك آمين.
نستعين اهدنا آمين.
الصراط المستقيم آمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب آمين.
عليهم ولا الضالين آمين.
آمين.
اللهم صل على سيدنا آمين.
محمد الفاتح لما أغلق والخاتم آمين.
لما سبق ناصر الحق بالحق آمين الهادي إلى صراطك المستقيم آمين.
وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان آمين.
ربك رب العزة عما يصفون آمين سلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين